الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الاثنين ashirin da biyar ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da sha biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu a cikin littafin Uh, na luga shine lamiyatul ajami ta mu'ayyiduddin at-tabara'i rahimahullahu ta'ala da wannan darasi shine darasi na biyar uh, za mu tashi a baiti na goma sha bakwai mun tsaya a baiti na sha shida yake cewa inni uridu turuqal hayyi min idamin وقد حماه رماة من بني ثعل يحمون بالبيض والسمر اللدان به سود الغدائر حمر الحلي والحلل فسر بنا في ذمام الليل معتصفا فنفحة الطيب تهدينا إلى الحلل فالحب حيث العدا والأصد رابضة حول الكناس لها جاب من الأسل الطبرائي أويتو تشندا سكا جباتا yana hakaito muna yanayi da kuma halin da ya kasance shi da abokan tafiyarsa da kuma yanayin da suke ciki na bakunta da kuma inda ya tuƙe da yake bayyana muna na gazawar abokin tafiyar tasa wajen kawo masa gudunmawa ko ɗauki da yake cewa wato al'amari ma ƙanƙane baka iya bani gudunmawa a kansa ba ballantana babban al'amari tuwari ke cewa shin ko za ka taimaka mini akan halaka ko kasada to ita ce zai sharhinta abin da yake nufi da algayyo ɗin fahal tu'inu ala ghayyin hamamtu bihi eh akwai wata kasada da nan nufata shin ko zaka bani gudunmawa akan ta shine yace inni ni ina nufin ko kuma ni uridu ina nufin turuqa afkama ko afkuwa a cikin dare alhayyi ga kabila min idami waɗanda suke zaune a wani kusa ga wani dutse da ake kira idobu an ce dutse ne a ainihin wato kusa ga makka tsakanin makka da madina to wai can yake son ya ainihin wato kai ziyara zuwa ga in an ce alhayu ana nufin ƙabila min alƙaba'il idan ce a turuk shi kuma jam'i ne na torik torik idom shi kuma ismu jabalin ne baina makkata wal madina ya ce wai gayyu ɗin da ya ambata da yake roƙon ya taimaka masa to shine yake sharhinsa a nan cewa yana nufin ya afka musu idan an ce afuruk jam'u tariq shine mutumin da yake zoma mutane cikin dare ba tare da ya nemi izinin su ba ba tare da sun san zai zo ba sai ce kuma rumatun jam'u ramin mahalba wa qad haqiqa hamahu sun tsare wannan dutsen ko wannan masaukin wannan kabila din shine min bani su'ali wannan kabila ta fito ne daga banu su'ali eh shi kuma wata kabila ce hawa yau min al-arab to wai shine algayyo din da yake nufi shin ko zai ba shi gudunmawa ya taimaka masa ma'ana ya ɗan raka shi ta yadda koda wani abu ya taso to kaga zai ɗan taimaka mai ya zai ɗan taimaka masa su wannan shi ne saboda haka alhayu mufuradin abin nan mufuradi ne jam'insa akan ce ahya'u ahya'ul arab ahya'u jam'u hayyin yana nufin alƙabila alhaya'u alƙaba'il idan kuma kamar yadda muka faɗa dutse ne sananne tsakanin makka da madina to ya ce inni inna ɗin na harfu taukidin ne wa nasbin wa nasbin wa ya'ul mutakallimi ismuha cewa da inni akwai yawon mutakallim nunul wiqaya ita kuma la mahalla laha min al irabi uridu fi'lun ne da fa'il wa fa'iluhu damiri ne abin kaddarawa taqdiruhu ana uruka sai ya zama maf'ulun bihi kuma mudafun alhayy sai ya zama mudafun ilaihi min idami sai ya zama jarun wa majrur jarun wa majrur shi kuma yawwa zai iya zama wa hali ga abin da ya zo gabaninsa ana halin kasancewarsu suna zaune a wani wuri da ake kira idom to waƙad hamahu wawu wawul hal waɗin nan قد كما حرف تحقيق نه حما شي كما فعل نه ماض والهاء ديتي حماه كو ضمير ضمير ne في محل نصب مفعول به yana koma zuwa ga idam ko kuma saukin nasu ko kuma saukin nasu to saboda haka rumatu shine fa'ili fa'iluhu min bani su'ali min jarin wa majrur bani shine majrur wa huwa mudafun eh su'ali eh mudafun ilaihi shi kuma sifa ne ga rumatu ma'ana mahalban nan suna daga cikin ƙabilar banu su'ali an ce cikin ƙaba'il na larabawa suna daga cikin ƙabilu da suka shahara da ƙwarewa wajen halbi to ana buga misali da, da su ma'ana wannan wurin dai akwai wasu mahalba da a rike da wato kibiyoyi suna tsaron wannan ƙabila ɗin to kuma can yake son ya isa sai ce ya hamuna bilbedi wasu murin lidani bihi su dalga da'iri humral hali wal hulali ya ce ya hamuna su waɗannan mahalban suna tsare su da ga can gaba su dalga da'iri masu wato baƙaƙen tsoraye ma'ana waɗanda gashin su bai yi hurhura ba bai abin nan ba su ne 'yan mata budare kenan to kamar ka yi tambaya a shin su mahalban nan wa suke tsaro sai ce maka su dalgada iri masu bakin gashi ko bakin tsoraye wanda hurora ba ta kama shi ba humral hali wayanda suka ci ado da jajayu yana nufin a zinari wal hulali da kuma sutura ta alhariri shi ne ce to da mi suke tsare su sai ka dawo bilbedi da takubba fararen takubba wasumri da masu allidani masu karkata ko masu laushi masu laushi bihi a wannan wurin to mahallin shahid su sifa ce ta ainihin su wa'annan mahalbaɗin da kuma bayanin yanayin aikin nasu eh mana abin da suke gadi babban abin da sun kai ba kulawa shine ainihin matan da ke ciki ya hamuna ya riga ya gabata daga hamani yawa ma'anar samana shine kariya ko tsarewa bilbidi shi kuma jam'u abu yadu wa huwa saifu an ce abu yadu shine takobi to in za a yi jam'i sai a ce albidu takubba a sai wasumri shi kuma jam'u asmarin asmaru asmaru shi kuma shi ne ainihin wato ko arrimhu e shi ne mashi da za a yi jam'i sai a ce asumru asumru allidanu shi kuma jam'u ladunu e ladunu shi ne allayyinu abu mai taushi yanzu za a mai jam'i sai a ce lidanu lidanu ma'ana masu taushi akan ce laduna kakaruma ladanatan wa ludunatan to suda shi kuma jam'i ne na sauda'u sauda'u akan ce imra'atun sauda'u to yanzu za a yi jam'i sai ka ce sudu baƙaƙen mata algada'iru shi kuma algada'iru jam'i ne na gadiratu me gadiratu gadiratu shine a a shine dafiratu shine tsoro ko gashi da aka dunkule humru shi kuma ma'anarsa az-zahabu azurfa saboda ja ne kamin a buge shi alhali shi kuma shi ne daga alhiliya ne kayan kawa jam'u hiliyatin alhulalu shi kuma jam'u hulla idan an ce hulla shi ne sutura kamar mayafi da izari shi ake kira hulla a asali saboda haka riga ɗai guda ɗaya kamar wando ko gyapto ko riga to su kaɗai ba a kiransu hulla yawwa saboda haka idan ka sa wando kuma ka sa riga misali to duka gaba ɗaya akan kira su hullatu amma in ka sa riga ita kaɗai ba a kiranta hulla a ƙa'idar larabci a to wannan dai ya yi bayani akan siffar su matan da kuma mahalban a to duka wannan ishara ce kan cewa wa yake son ya je wajenta kamar akwai masoyiyarsa a wurin to ya hamuna fi'ilun ne mubari'un marfu'un tare da tabbatuwar nunun a bilbi da jarun wa majrurun ya ta'allaku ga ya hamuna wasu muri shi kuma atufin ne ala majrurin allidani shi kuma sifa ne ga asumru eh wato mashudin suna da taushi eh su da shi kuma maf'ulun bihi ne na ya hamuna a huwa mudafin algada'ir mudafin ilaihi an gane ko yawwa humra hawayo shi ma dai sifa ne ko ka ce badali wa huwa mudafun alhali ko kuma ka ce atafu bayanin duk yana ɗauka alhali mudafun ilaihi wal hulal shi kuma ma'tufun ne ala majrurin ma'tufi ne akan hali to sai ce fasir bina fi zimamin laili ma'tasifa فنفحة الطيب تهدينا إلى الحلل إيه با حلل با حل الحلل معنى صدبا زائي بياني فسر بنا سيتي ما أبوكين غناش saboda haka ka jagoranci wannan tafiya tamu fi zimamin cikin alfarma zimamin laili cikin alfarmar dare mu'tasifan amma shawarar da zan baka ka zamo mai ratse ma hanya karka bi hanya domin to kamar ya san zai masa tambaya to in ba mu bi hanya ba ya za mu yi mu gane wanga gari sai ce a aifa nafhatu tsibi ƙanshin turare da zai dinga fesin ɗinmu na su wa'annan mutanen sai ce ta hadina ai ita kaɗai za ta iya shiryar da mu ilal hilali zuwa ga unguwanni na wa'annan ƙabilu ni na san yanayin ƙanshin turarensu saboda haka da iska ya ɗauko shi na ji shi shikenan to alamu ya nuna kenan eh saboda haka gargabe hanya eh gargabe hanya to an ce azzimamu shine ma'ana alhurmatu alfarma eh akan ce fulanin fi zimati fulanin wani yana kan alfarmar wani ma'ana zai samu yanci da kulawa ba da musgunawa ba shi kuma mu'tasifan daga al'itisafu ne shine al'akhzu asluhu al'akhazu bi gairi dalilin karba abu ba tare da wani dalili ba amma abin da yake nufi a nan shine mai tafiya amma kuma baya bin hanya kawai dai ratse kawai yake yi fanafhatu shi kuma iska mai daɗi na atibi na turare alhilalu shi kuma jam'u hillatin jam'u hillatu hillatu shine unguwa ko shiya ko wani yanki ko wani gungu na al'umma don za a mai jam'i sai a ce alhilalu ba alhulalu ba in ka ce alhulalu to jam'u hilya a jam'u hulla afwan jam'u hulla in ka ce alhulalu to saboda haka fasir alfa'u ɗin nan litta a littaƙi ma'ana yana gama sawwara mai yanayin mahalban nan da kuma aikinsu sai ce to kai tsaye yanzu ka jagoranci tafiyan nan ni na sallama ma komai to shi ne littaƙi ma'ana ba a ja wani lokaci ba sir sai ya zama fa'ilu amrin fa'ilinsa zamirul mukhatab na anta bina jarun wa majrurun shi kuma muta'alliqun ne da fi'ilin wa fi zimamin laili fi zimami shi ma jarun wa majrun zimamu mudafun al-laili mudafun ilai shi ma ya ta'allaku bisir aidan mu'tasifan shi kuma halun ne min al-fa'ili ai hala kaunika kai jagoran tafiya eh an takuna mu'tasifan eh ka zama mai ratsa hanya eh eh saboda kada su haɗu da wani ya illata su ko ya kawo musu farmaki hmm? so wannan shi ne walfa'u sababiya wannan fa'un ta sabab ce wa nafhatu ɗibi shi ko mubtada ne وهو مضاف الطيب مضاف إليه يهدينا فعل مضارع فاعله ضمير النفحة ضمير ده زي كوما واغا النفحة أي تهدينا ونن إسكان ميدادي ذات شريد دم نا مفعول به كو مفعول به ني إلى الحلل شي كما جار ومجرور متعلق بتهدي sai ce falhibbu haisul ida wal usdura bidatun haulal kinasi laha gabun minal asali ya ce falhibbu to ya ce yanzu dai bari in fito ma fili ka ga masoyi ko masoyiya a ƙa'idar larabci masoyi akan kira shi da alhibbu ai almahabub ko alhabib haka nan mace ma masoyi ana kiranta da alhibbu ba sai an sa ta'um an ce alhibbatu ba a faɗan haka to nan masoyi yasa yake nufi falhibbu masoyiyata hmm? haisu ta kasance al'ida inda maƙiyana suke ma'ana yana da maƙiya wurin kuma nan na masoyiyata take kuma can na za su shi yasa ya ce tun can baya ya taimaka masa ala gayyin hamamtu bihi fa hal tu'inu ala gayyin hamamtu bihi eh to wai wai akwai makiya wurin shi ce wal usdu da wasu irin zakoki eh ma'ana wasu irin wasu irin jarumai daga cikin wannan kabilat an gane ko? rabidatun waɗanda suna zaune a wannan wurin ma'ana suna nan zaune wurin nan ma'ana suna nan tare da ita wannan masoyiyar tashi ya ce kuma fa abu na gaba haular kinasi wannan mazaunin kuma yana gefen wato wurin kwanciyar ainihin wato barewa ya ce laha ya tabbata gare ta shi wannan masaukin gabin wurin ko makwancin zakuna wurin da zakoki ke, kwanciya to shi ne gabun shi ne algabu to sai ce minal asali daga ainihin masu minal minal asali daga ainihin masu a ma'ana su waɗannan ko kuma wannan dazin wanda zakoki ke kwanci wato sun zo ne sun tsare wannan wurin duka wannan yana ishara ne kan cewa akwai wasu irin mazaje wanda ka iya kamanta su da zakoki wato inda suka zo suka tsaya da makamansu suka tsare domin ba da kariya ga waɗannan mutanen ƙabila ɗin to kamar suna ba da kariya ne ga duk wani mugu da zai zo don ya kawo hari ko ya kawo farmaki wala Allah kila da mashi zai zo shi yasa ya ce min al'asali to al'ida a shi kuma jam'u aduwin eh mufaradinsa aduwu in za ka yi jam'i sai ka ce al'ida bil alif wal usdu bi dammil hamza wa iskani asin shi kuma jam'u asadin asadu ha? rabidatun shi kuma ismu fa'ilin ne an gane ko daga rabado rabado bil makani ma'ana a kama bihi akan ce rabado zaidun bil makani iza a kama bihi ai ya tsaya a wani wuri haulal kinas shi kuma alkinas bil kasri shine maskanu zabai wurin da ainihin barewa suke kwanciya wato gidajensu shi ake kira da alkenasu laha gabun shi kuma algabu jam'u gabatin ne algabatu shi kuma maskanul asadi wurin da zaki ke kwanciya shi ake kira gabatu to yanzu za ka yi mai jam'i kai ka ce gabun ta'un ɗaya za ka cire na ba ta ran gane da ka cire ta'un ya zama jam'i kamar shajaratun sai ka ce shajarun to shajarun jam'i ne shajaratun mufradi min al'asali al'asalu bilhamza ba da ainun ba shi kuma arrimahu masu masu su ake kira da al'asalu to ma'ana dai wai masoyiyan nan tashi tana nan zaune kusa ga makiya abokan adawa wannan yana ba shi labari ne saboda hisan irin tanadin da zai yi don da shi ya jagoran tafiya to ya ce kuma akwai wasu mutane sai ya tashbihi baligi akwai wasu mutane kace zakoki ne wayanda suka, suka zauna a wurin to kuma sai faɗi yanayin wurin wuri ne mai tsoron gaske ya ce kuma garin ko unguwar tana gefen wurin da barewa ke kwanciya gidajen bare ya ce kuma ba su ɗaya ba har da makwancin zakuna to duk wannan yana isti'ara ne yana ishara ne kan cewa akwai zarata e, wuri ne na ban tsoro baka isa ka keta wurin nan ka yi wani abu na yaudara ba ba tare da waɗannan mutane sun gama da kai ba to wannan shi ake kira da wato al'adab yauwa ya zan kana iya tsayawa ka surata abu eh kalwaƙe ka ba da labarin shi kamar ya'o kullu haza ta hayyun ya suranta maka aika gashi yana da wani aboki yana da kaza an yi kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza sannan da ibarori daban-daban da kalmomi masu tsada masu nauyi wannan shi ake kira adabi yawwa shi ake kira adabi misali ka shirya kasida ka kirkiro mutane ka kirkiro gari ka kirkiro abubuwa da yawa kuma ka kawata ta da kalmomi to wannan sai in ka ƙoshi ka san usulubi kuma ire-iren nasu yawwa to shine amfanin karantawa a yanzu in ka tashi yanzu an baka hanya kai ba sai kai naka eh kai ba sai kai naka to falhibbu faɗin nan isti'nafiya ce to faɗin na isti'inafiya ce wani malami ne ke kira bari mu sauri mu ƙarasa faɗin na isti'inafiya ce alhibbu mubtada'un haisu zarfu bakan ya ta'allaqu bil istiqrar eh ai fal hibbu mustaqarrun al'ida shi kum shi ma mubtada wa huwa maqsurun al'usdu ma'dufun alaihi rabidatun labari ne na ainihin na ainihin mubtada haulal kinasi mansubun ne ala zarfiya bi rabida wa mudafun ilaihi wala hajarun wa majrurun khabarun muqaddam wa gabun mubtada'un muakhar min al asali jar wa majrurun na atul ligabin to wannan a takaice shine sai mu takaita ne insha Allah sai wani sati sai a tashi baiti na 21 na ummuna shi'atan bil jiz'i qad suqiyat nisaluha bi miyahi to ka gani alqunji wal kahali to zaka dai ta ji abubuwa in dai larabci kake nema to kai sa kawai samu alƙalami kai ta rubuta kana haddacewa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته